الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا العظيم وللكعب في نظرة تأتي لنا بالبطل وبعد الحمد لله ذكر جميع يقول لنوي نبوديا ثم بدر الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda ya kaddari a tsohon wannan zawiya ta mai albarka yau muna tabbas ga watan ramadana hijira da shugaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan april 2022 wanda za mu ci gaba da karatu da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda za mu tashi kamar yadda aka ce karanta fadin kan fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fadu na kaza da yake ko ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tambayan ma za yi ke kona wai me za su ciyar ne kaga ka'ida idan an yi tambaya misali irin wannan me za a ciyar to wataƙila kai wanda kake jiran amsar da za a bayar kana jira a ce maiwa masara acca shinkafa dawa da sauransu kudi tumaki awaki da sauransu tun da ake me za a ciyar to Allah jalla jalaluhu sai ya yi wani abu na hikma dama alhakim ne shi an tambayi me za ma za yi kuku me za su siyar da yara su masu hali wanda kuma fahimi abinda za a siyar da kawai da Allah ya ce ƙul ma an faɗa min khairin gaya musu duk abinda wato aka ciyar na alkhairi wato duk wani abu na dukiya da za a ciyar sai ya ce kwalwa ne farko ga iyaye ake fara bada ba an tambayi me za a bayar sai ya ba da amsar suwa za a bawa kuma ka gare ba tambaya ya sullahi muna da dukiya suwa za mu bawa ha ya sullahi me za mu bada ne na dukiya saboda muhimmancin waɗanda za a bawa ya ga kafin a faɗi ne za a kiyar ɗin ma sai aka fara ba da amsan suwa ya kamata a bawa aka ƙara gaba can sai aka sake ba da amsar me za a ce su da aka tambaya ko ne aka kamar yadda za mu so shi قل ما قل يسألونك ماذا ينفقون suna tambayar ka ya Rasulullahi sallam asailu amr ibn jamu'in sunan mai tambayan amr dan jamu kana shaykhan ya kasance dattijo ne zamani ma'abocin tarun dukiya fasala fasala nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma za yunfiqu akan me zai ciyarwa na dukiyar nasa wa ala man yunfiqu kuma wa zai ciyarwa wa zai bada shine aka ce sallaka da ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma zai kuna allazi yunfiquna to abinda za su ciyar din menene shi kul lahu ga ya musu ma an fara sun khairi wato abin da suka ciyar na alkhairi ma'ana na dukiya min ayyi malin na daga dukkan nau'in wato dukiya kalilin dukiyar ta zama kaɗan ne au kabirin ko dukiyar ta zama mai yawa to ga abin da za ta yi ha za ta yi bayanin mumfaki wannan ciki akwai bayani na wato waɗanda za a bawa waɗanda za a bawa ba ba inda za a ba da zakar ba wato mumfaki akwai masarati akwai mumfaki abin da za a ce kasuwa allazi ta'ala an sa'il wanda shi mai tambayar ne tambaya a kai sai ka ce masa fahimwa ya dai farko iyaye wannan gaba yan uwa Allah ne ta ce ce fahimwa ya dai me yake gudawa ne da suwa ake kenan da 'ya'ya in za ka ce farko iyaye kafin kowa iyaye ƙurani da su ya fara dukkan mutumin da Allah ya ba shi dama ko ya zama baya kula da iyayen da wani cewa wallahi an ya ka ta ji ne abin da ubangiji ke farko kafin ya kawo kowa iyaye ya kawo ta ga ɗan uwa mu hidimta wa iyayen mu daidai ƙarfin mu domin mu samu albarkar su ba wai mu biya su ba wane mu wane mu sun yi maka gata wadda ba ta misaltu babba da gaske wadda babu kamar sa ba wadda za ka faɗa da ya kai shi shine da suka yarda dukan su biyu suka haife ka ta hanyar halal suka maka gata ka zama ɗa ba ɗan zina ba dan da sun ga dama wallahi sai su aike ka kafin su yawo babu inda za ka shiga a kanka da mutunci ne shi kenan kai kan kazo a banza a rayuwar duniya ko ina ka je za ka ji ana ana tsegu tsegu a kanka amma yanzu kai mutunta maka suka haƙura aka ɗaura musu aure kafin suka aike ka to ba ka da abin da za ka biya su bayan sannan suka ɗaura waniyanka ci da sha da sutura har Allah ya saka girma kai kuma Allah ya baka dama sai ka kyale su baka kula da abin da ya shafi ciyar da su in ka duba cikin askari a can kitabun jami'a an yi maganganu irin wannan su iyayen gaba ba maganar ciyarwa ba har aure mukaddara mahaifiyarka ko ta rasu ko wani abu makamancin wannan dai bayan ka bayi da mata kila mahaifiyar ka ta rasu bayan ta rasu ya auri wata ita ita kuma ko ta fita ko wani abu ya zama bayi da mata to dole ka ne kana da hali dole ka ne sai ka yi masa aure dole ka ne bayan auren ma ko akwai abin da ya zama dole ba ka yi auren ka gama ba a a sai ka nemo musu mai kawo musu ruwa da itace ko kuma kai din da kanka kawo ba wani kan masa aure ka gama ba so da yawa mutane ba san wannan ba ba sa kuma kula da shi da haka lalle iyaye abu ne lamarin su ne mai girma babu wani abu wanda ubangiji ya yi sa shi muƙajibi da shirka sai sai kin iyaye muƙajibi da shirka sai kin iyaye wa abudullaha ko wa abudullaha ka bauta wa Allah kai da shi kadai ولا تشركوا ولا ولا وأقول الله لا تشركوا بي شيئا ماذا ماذا ثاني وبالوالدين إحسانا أنا ما قلنا كأيت الله ما دقة جنم دقة أجرم بس يقول ذلك وبالوالدين إحسانا كي كان عندي يا إبا كان ما سبب dan dan kada da Allah daga shi kawai sai ka kawo ne kyautatawa iyaye sannan da aka zo maganar shirka wadda Allah ya fi a dukkan laifi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ne wa bi wanda yake sana Allah ya ga wannan da kan azal ku bayan ba kan ku bauta kowa sai shi iyaye ke fita musu saboda ka kula da iyaye domin mu samu albarkar su da da su lafiya ba mamaki su riga ka ba mamaki ka riga su kowanne ya faru dai kai dai a rabu lafiya shi daga idan kai kuskura kana da hali iyayen ka suka fita saboda rashin kulanka suka je suna neman abin da za su ci a wurin wasu za ka je ka yi bayani a gaban Allah walaqrabin وللوالدين أجاب عن المسخرة يا بعد أنت نا إن ذا أكيد وجه أنت بين منين ذا أباير أبن ذا أباير منفك كنا تسيا بعد أنت ذا مسخرة إن ذا أكيد وجه فرقوا إياه me yasa aka ce wani walidai ne Allah ba maganar da kai yi ba in zakka ne kuma zai za ka ɗauki zakka ka ba baban ka ne haramun ne ai da zai ba ta inda za a yi ta ya ce ya ce da dukiya ba baban da zakka da zai yi ba baban ne zai iya ba wa ɗansa zakka amma sai in ya balaga da in ya balaga baba yana ba shi zakka sosai ma da sosai kuwa amma ba juyin duniyan da shi zai cire ya ba wa zakka da zai taɓa yiwa kamar yadda mace tana iya cire zakka ta ba mijinta amma ba yadda za a yi juyin duniyar miji ya cire zakka ya ba wa zakka da zai taɓa yiwa na shara musulunci so wai kenan zakka dama kana bawa mabukata ne wai da aka faɗa guda ta masu nan to iyayenka kam ai ba maganar maganar su kam ai an gama maganar su ya fi ƙarfin maganar da kasu komin su kawai komin su yana wuyar ka inda kana da shi saboda ka kula da iyaye musamman ƙananan yara da suke tasowa in Allah ya sa ka tashi ka girma to kula da sha'anin iyayenka in kana neman albarka na duniyar lahira walwalidaini أجاب عن المسرة الذي هو هو الشق الآخر sai ba da amsan inda za a ba da dukiyar wanda shi ne ma'ana kashi ɗaya dama kashi biyu ne a san wa za a bawa a san me za a bada wal agrabina aganan dangi ka bawa danginka ka taimaki danginka kar ka zama kamar yadda wasu suke cewa inuwar giginya na nesa kasha ko inuwar giginya na nesa kasha ko ke sha dai duk mutumin da ya garaje dangin su suka rika kuka da shi ko ƙarshen zuban mutunci Allah ya baka arziki amma baka taimaki dangin ka kana zuwa kana taimakon wasu kana wahalar kanka wahalar kanka kake ba wani abin da Allah zai baka ka fara da dangin ka tukuna ko zakar ne ma ko zakar ne ka fara ka fara da dangi ai dangi na ka ko da za ka ba zakka wanda ba cewa ciyar da shi ba wajibi bane kan ka za ka ba shi a wata mata da ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya cire zakka in ba miji na kace kin yi abu biyu kin yi zakka kin yi zumunta shikenan shi yasa mai kurta biyar وقسمها عن أهلها في البلد أولى من استخراجها للبعد ko ka raba zakka ka bawa mutanen da kake tare da su karin da kake danginka ya ji ka cire ka kai nesa kan yadda danginka su kuka da kai ko ƴan uwanka kana ɗan kayan da kana ɗan sake su in ba haka ba gaba ne in dai Allah ya baka arziki baka gaba baka za ka gudu saboda jubilatul anfus ala hubbi man ahsana ilaiha Allah ya daure rawuka bisa son mai sai mai mai kyautata musu duk mai kyautata mutum za ka kana son su amma yan din naka ya zama har a danginka an yi asara taimakawa dangi dangin dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne dan uwa uwa ɗaya ne ko dan uwa uba ɗaya ne ko ya dando ko ya kumbo babbani kawunai dangi ne na kusa lakrabi kenan a kyautata musu walya dama haka nan kuma marayu in Allah ya baka arziki ka taimaka wa maraya shugaban wannan Muhammad sallallahu alaihi yace ana wa kafiri wa kafiri yace ka hata sai hada yatsunsa yace ni da wanda yake taimakawa maraya kamar haka muke a aljanna ya hada yatsunsa haka mana cid da kaya ba sa inda annabi yake nan mai taimakawa maraya yake Allah ya saboda ka taimakawa marayu maraya kuma wadda yake mutumin da bai balaga ba la namiji la ta masa duka in namiji ne in ma mace ce amma bai balaga ba da shari'a sai ya rasa ba ba ba mama ba to wannan shi ake cewa maraya ma'ana daga ɗan shekara sha shida kenan zuwa ƙasa in ya rasa wanda in bayi da baba to wannan ana ce masa maraya taimaka masa shi yasa shi Ibrahim radiyallahu yana yabon manzon Allah sallallahu yana cewa wa abyahu yastaqal gamam bi wajhihi imam yatama ismatu lil alamin yace ma'aiki shi ne wanda yake taimakon mata ma'aiki shi ne gatan gwagwaye mata ka san mace wacce mijinta ya mutu ba ta da aure ko kuma aka sake ta ba ta da aure abin tausayi ce ta saba komi mata ake yi ta saba babu fita za ta nemi abin da za ta ci kazan sai abu ya yanke mijin kila ya mutu ko wani abu makamancin haka to irin sun an san su ana tura musu taimako saboda abai ba ɗin tausayi ma ita kan kowace ce ma abin tausayi ne dalle kuma ta zama gauruwa ta saba ana mata komai ana tsayo miji ya tsayo nama ya yi mene ne to babu ko ya mutu ko ne to ana taimakawa irin su kwarai da gaske shi yasa ma shi Ibrahim din ne ji annabi da haka asbatul lil arabi annabi mai kariya ne ga lamarin ko sha'anin gwagware mata saboda haka taimakawa marayu ɗan uwa shi ya sa ma in ka duba farkon wata sura Allah ya ce kan ara'aita allazi kadzabu bid-din shin baka gani bane ya Rasulullahi ma in karyatawa da tashin alkiyama kamar an tambaya su wane ne yake fa zalika allazi yajibru yatim su ne masu ije maraya in ji Allah masu ije maraya masu an gije shi da daga kautar da bani mai mugun taurari wai taurari da yi da ba su da kyau shi sa uwan da ne kai taurarin ka suna da kyau da shi sa haka ba ga bayi da gata shi ana ganin baban da yaro lokacin da baban zai rasu kila yayi wasiya amma sai saba wasiya ko zartar da wasiya da ka kauce magana ya kare duk gatan da yayan da suke samu ya zama labari malam kar ka dauka yadda kake ake ta kafa yayan da sun fito kana da rashin nan ana ana girmama lamarin su ana nuna maka sun su ana gaba gaba ina in ka kauce zai zama labari haka mai su ya faɗa wa ya fuzula kan wasiyu ila mafa'in wanda kai wasiya ma belle wanda ya sa kansa yake yake so maka su a lokacin da kake da rai a wannan kan ba ma musamman ma kan kirayiki kafin ka mu yana gani kana gargara ne ba ya ma wasiya amma da ka tafi shi kenan ga da kai bila wa bare kika maraya abun tausayi ne yan uwa in akwai maraya a garinku ko a anguwarku ko a gidanku to a kula da shi in ka kula da shi za ka zama tare da manzon Allah a matsayin gobe kiyama fadar manzon Allah za ka zama wal masakin da kuma almajirai a taimaka musu ka ji dai Allah abin da yake cewa Allah yana cewa taimaka wa almajirai amma wani sai ce a hana almajirin a hana shi bara ma'anar a hana karatun Qur'ani ma'anar a hana albaji a hana a hana karatun Qur'ani kar ka tsara kar ka rage Qur'anin da ake gaba da shi in almaji ta da kyau dan Allah dan Annabi za a samu irin su Maulana Shaitan Usman Bauchi in almaji mummuna abu ne za a samu irin shaudan waye ne shi a baya almaji ba ne amma shi wannan tsoron da kake da shi irin ta kuma lalace shi ma'ana abin da nake so a fahimta maulana shek ɗari usman bauchi yan ƙasan tsangaya ne ya dawo yadda ya dawo nan a yau duk duniya ba mutum wadda Allah ya baiwa irin maulana shek ɗari usman bauchi duk duniya babu in kana in akwai ka kawo ulaika aba'i fa jini bi mithlihim abadan mutun daya daya malam ya ya da jikoki da tattaba kunne ma'addata 601 ka taba ganin irinsa a duniya ba ka taba gani ba to product ɗin tsangaya ne shi tsangaya ne ce ta kyankyashe maulana shi ƙarar sunan bauchi ya yi saka gane ne tsangaya oh ayyana yawon wannan barace suna barace barace sun yi ne su kaɗai suke bara ne ga cikin banza da suke bara ba kana su ba suna bin kan ofis ofis su ba su yi wa kowa laifi ba saboda su suna da baki in ka taba su za su tsefe bakin su a kanka shi yasa su ba su yi laifi ba ba su saba kowa ba almajiri da zai je shi fa yadda yake almajiri kamar yadda Allah yake cewa naqatullahi hadi naqatullahi lakum aya almajiri raqumin Allah ne ayar Allah ce kawai almajiri in ba ayar Allah ba ka taba ganin mutumin da zai ci ma abinci kala takwas kuma lafiya kalo ba abin da ya same shi kala kala takwas ko sama wallahi kai ne ka cakuba abinci uku zuwa hudu ma sai cikin kaya ya amma almajiri ba ruwansa ni na gani da idona saboda muna da su ne har yanzu har gobe kuma insha Allah almajiri zai za a bashi kunu bai da wani kwanonsa gote ne kawai sai ya zuba kunu kawai kai kuma sai ya sha ba abin da ya dame shi kai ne kai ne ya dama kai ka isa ka kwana inda almajiri zai kwana in dare ya mara bacci ya dauke shi bai samu ya koma gida ba kawai akan akan bencin kasuwa wallahi sai baccin sai kuma lafiya karo ba abin da zai same shi saboda Allah ne mai gadin sa da Allah a samu kar mu je sama ma a samu lokaci abin nan chairman na local government ya zai kwanta a kasuwar kuma nan ai ba kidnapping ba ai ba sai an ji har tambayi akwai akwai yara da dama ba sa fatinsa suna Allah Allah idan za su same shi shi kadai ba dai a motar ganda ba akwai ɗan ganda ba yana ɗaure da kunkumi yana jira a ce za a taɓa shi to sai ya zo ya kwanta shi kadai yadda almajiri ya kwanta shi kadai zai yi gidansa ma sai ya sa shokin da mai gadi da kare ko almajiri ba ba ruwansa ɗakin zama ba kullewa Allah ne yake gadinsa bai fi ka matsayi ba kuma su Allah yake duba ya ba mu ruwan sama haka annabi Muhammad ya faɗa saboda haka wallahi duk wanda ka ji baya son almajiri ya tsani almajiri to su ne wanda labarin su yanzu cikin suratu nun din manna'in lil khairi mu'tadin azimin atullin ba'da zalika zanin eh katon utulli haka Allah mai katon ciki ha in ba ka cika cikin ka ba za ka kace a hana bara na almajiri ka koshi ne aiki yasa inda kana jin yunwa bara ka ce kar almajiri ya je nemo abin da zai ci ba da yunwan tana damu ka koshi kake shi yasa saboda haka tasiri ne na yahudanci a zukata na yan bokon da ta yi tasiri ainihin madaran bokon ta yi tasiri a zukatansu sai aka koya musu a wurin bokon ɗin almajiri a yi kazagi ne a yi kaza kaza a yi kaza kaza kai ka yaya mulke a wanke a shafe aka aiko ka ai Allah ce ba za ni kallafi ya duk ulyati wai nan wurin kam ayan ayan waye ne ba Allah bane Allah ya ce a basu kai ba a basu kaɗai ba yace wa amma sa'ila fala har mai bara ko tsawa Allah yace ban yi kamar ba tsawa ta dole misali yana bara haka wasu suke ai ka dole ka yanzu nan wani muka ba wa wajen Allah ku kadai ne zamu girka haka wannan ina faɗin abin da na gani kullum mutum yana zaune yana cin abinci almajiri yana gefe yana gefe yana gefe ya ga shiru dai kara zarce sai fara dan kada kwanon sa haka ken ken ken yana alaka kawai sai kai zo zo dalla ga cinye shi duka kar ka cinye wannan abun sanda Allah ya faɗe shi Qur'ani qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adan ka ga mai bara almajiri kyakkyawar magana ka sallame shi kace Allah ya ba ku hakuri almajiri kai hakuri Allah ya ba ka hakuri kai hakuri kyakkyawar magana ka sallame shi Allah ya fi ka bashi abin da ya zo neman ka mai tsawa ko ka ka cutar da shi in ji Allah Allah da ya ce ko tsawa ya hana ayyuka almajiri kai ko kace babu ma wai babu bara wai a'a wai babu bara wai a musulunci wai to wani musulunci kenan zamanin manzon Allah an yi bara a gidan manzon Allah mai baran ma da yayi aka bashi an ji maka sai sake shi din kuma the same wanda aka bawa annabi sai wannan mutumin ku bashi mana ba ku bashi bane da Allah ka ce ku bashi ya rasulullahi sai ku kara masa aka kara masa an ji maka dan sai sake bara annabi ce ku bashi wala ai ku bashi ya rasulullahi ce kai wannan iya kudi yake so ba shi ko na na Aisha Allah ya kara mata yadda tana tare da mai gidanta Annabi Muhammad mai bara ya bara ta zo kafin ta ba da baran abin da aka za ta bashi din sai ta dan shafa masa turare dibino Annabi ya ce to ya Aisha wannan kofa ne sabon karatu ne kita harzullahi ba kai kake gaya mana Qur'ani ya ce Allah in mai in an bada mai bara Allah da kansa yake karba in ka miƙa Allah ne yake karba ba ga bane Allah ya fara wa ya'khudhu sadaqat Allah da kansa yake karba in an bayar to ina so sadaka na ta je hannun Allah da kamshi annabi ya ce ala na fa'uti fa'uti ma'ana fi wato fahimtar addini ya zama miki jiki na Aisha shine ma'anarsa fa'uti gara akwai faqaha akwai fa'iha akwai fa'uha a larabci ko yan halka muna tasrifi ilimin tasrifi na gaya musu bambancin su faqaha an koyar ya gane ai faqaha fadiya ne sorry fadiya an koyar ya an koyar ya gane faqaha kuma an koyar amma sai ya fi dukkan kowa ganewa faquha kuma ba wai ganewa kadai ba ganewan ma ya zama masa jiki shi da an koyar kawai ya zama wa tabi'a sai ya gane kawai to annabi ce alana fa'uti don haka dai dan uwa mu kula da almajirai in almaji in baka da shi kai mai magana mai kyau ya kara ba kawai shine abin da musulunci kam yake so wal yatami wal masakin wa bin sabil haka kuma dan tafarki wanda matafiyi da guzurin sa ya kare ya zo gaban cikin mun nan sai tashi ya mike salamu alaikum al'ummar musulmi ai hakuri ni din nan matafiyi ne a guzuri na ne yanke ina neman al'ummar musulmi yan uwana su taimake ni ko da kuɗin mota ko kuma in zama a kai ne a shigar da ni mota wani haka ma zai fara saboda kila yana da arziki a garin nasu sai larura ta faru kai ma zai iya samun kautar rana to ba ruwanka in baka da shi ja bakin ka kai shiru ƙarya kake haka suke ba ƙarya ne ya ne sharan ƙarya a'a bar shi ya bayar ko ƙarya yake sai Allah ya bashi ladan in wanda ya faɗan ƙarya yake wallahi kai ka ina ka bayar with good abin nan faith ko to Allah zai baka lada full lada kai kuma karka zama manna illil khairi ka zo ka ce ah wa abun ba akwai yan damfara haka kawai sai su zo su na zazzare ido wai wai wai matafi ƙarya yake wannan ina yake kama da matafi ko ba mata kai mutum in ya zo annabi ya ce ya yi ma sallama yana neman taimako ya ce ko kan doki ya zo ka ba shi ba wai junin kawai yana ba talaka dai kawai ko annabi ya ce ko kan doki ya zo zamanin su kuma in mutum ya doki karshen abun hawa kenan misalin sa yanzu a ce ko akan jeep ya zo kana da dan dangin karan kafa sai mutum ya faka jeep misalin sa kenan abinda annabi yake nufi sai ya ce ma da Allah ka taimake ni mana da Allah to annabi yake kana da shi ba shi da yawa za ka ga mutu yana neman taimako wanda ka dubi lafiyarsa ka san mene ne ke boye kana da shi ba shi ba ka da shi ka ba shi hakuri a wuce wurin shi kenan amma dai ka kiyaye yin irin wannan wata rana jarraba za ta same ka kai din ma ka je babu kuɗin mota babu atm babu babu babu kawai ka je kuma ka yi sallama ka tashi ka miƙe na biya baka in Allah ya ga dama zai sa musu a ransu duk suɗi tunda kai haka kake don ya don ya fora ka sai ya sawa ai bayin sa ne ai sai ya sa musu ganin ƙarya kake yi dukkan su kawai kai ihu ka gaji kawai ba a iya baka haka abin yake shi yasa duk abin da ka rika yin mai kyau in an yi mutuwa je ka jana'iza kana yi wa kanka ne ran da ka mutu haka Allah zai tusa mutane son zuwa jana'izanka sai aka samu jama'a amma duk wanda ya mutu Allah yana da uzuri ai farko kifaya ne ai kaza kaza kaza to in ka mutu sai Allah jarrabe ka kai ma sai hana mutane zuwa kowa sai uzuri ya taso mar in ka mutu zaka kai mai kyau kawai so shine ubangiji yake gaya mana wabni sabili dan tafarki al insanu yunfiqu min malihi ma qalla aw kathur dan adam yana ciyarwa daga dukiyarsa in ma kaɗan ne in ma mai yawa ne gurgudun abin da ka mallaka haka ma ubangiji ya faɗa can cikin suratu at-talaq ko ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ko ko ba ka bane ta jeri ti do ndokka e nder jeni tare to bontina in kana da yalwa ka bayar cikin yalwa kar kai kobro amma in abun naka kaɗan ne to in an zo nema ba da daidai ƙarfinka fulani suka ce wai boja e shollawa mun bojal ma e sholla hannu Allah yana duba ƙarfin arzikinka ne in ka bayar sai ya baka lada gurgurun haka mai yiwuwa wani ya bada miliyon ka bada naira goma ka fi shi lada mai yiwuwa ne ba ruwan Allah wataƙila shi ya bada kashi ɗaya bisa dubu ne na abin da ya mallaka ne miliyon ɗaya ne ila yana ya mallaki biliyon ɗaya ba shi ne miliyon sau dubu ba to kai kuma ya ka bada naira goma kuma gaba ɗaya ma kai kam kwata kwata ma gaba ɗaya naira ɗari biyar ne da kai in an kasa abun zai kai irin nashi ne to sai ka fi shi shi yasa abinda nauyin abinda kake da shi shi Allah ke duba wa ibn sabi qala aw kasura ma sha'a faqat abinda duk kaso ka bada wa masrafu sadaqati lil walidaini wurin bada wurin da ake bada sadakoki to farko dai iyaye wal aqrabina sai dangi makusata kamar yadda na faɗa farko karka yadda danginka su yi kuka da kai wal yatama da kuma marayu wal masakini da almajirai wabin sabili da kuma dan tafarki ba ko wanda guzurin sa yanke hum auladi su ne suka fi cancanta da taimakawa ma tafalu min min min khairin duk wani abu da kuka aikata na alkhairi in faqin aw ghairihi ciyarwa ko waninsa fa inna allaha bihi alim Allah ka sani tabbas yana sane da abin da ka bayar in dai ka bayar ya sani wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka aikata na daga alkhairi Allah ya san da shi fa mujazin alaihi zai saka muku akan wannan taimako da kuka yi wal infaqu abin da ake cewa ciyarwa kullu ma anfaqta eh kullu ma anfaqa ar-rajul duk abin da mutum ya ciyar to ya shiga cikin babin infaqi baya nufin mai yawa ko kaɗan gurgudun abin da ka ciyar shi ne kawai ya kulu rasul sallallahu alaihi wasallam zalla ta sallama ce la la taqasur an shay'in taqdiru alaihi wa la bishiki tamra karka karka wato kasa cikin wani abu wanda kake da iko ka bayar karka kasa ka bayar din ko da tsagin dibino ne in ji manzon Allah ya faɗa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku kiyaye kanku azabar wuta ku nemi tsarin Allah da azabar wuta ko da da ba da sadakar tsagin dabino tsagin zaba ful din zaba musamman a irin yanzu malam irin yanzu ana azumi sadakin hurul aini shine rabin dabino in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka sai kulli guda sai ka raba kaga kaga hurul aini ga hai Allah kawai sai ai himma yan uwa abada za a je a taras gobe kiyama walau bi an tafraga ad-dalwa fi ina'i akhika sadaka fa ko kaman ka zo mutum yana rike da buta haka zai alwala ko dan kwano haka zai dan sharuwa sai ya zo baki rijiya ma'aike ce ko guganka haka kana ka ɗebo maimakon ka juye shi duka sai ka ɗan rage ka ce kawo kofin naka ko kawo bujan naka sai ka ɗan samar daga guganka to ka yi sadaka kar ka ɗauka wai ka ba shi a bulus kawai shi ka ba abin da za a ba ka ai ɗan kaɗan ne a guganka ne ƴan ruwa haka ka sawa mutum a buta to ka yi sadaka ai da a ce za mu dubi wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cewa kullu sulama kowace gaba ta ɗan adam ana bin ɗan adam bashin sai ya bada sadaka gurgurdo adadin gabobinsa hadisi yana arbauna din tsaye kullu sulama yake duk gaba na jikin ɗan adam kada laufi sadakatu yana da sadaka da ake bin bashi sai ya bada a kowane yini kuma sabai suka ce ya ina za mu iya adadin gaɓoɓin mu sadaka ita ba sai ka cire kuɗi ka bayar ba kana tafiya sai ka ga wani kwalba kan hanya sai ka ture shi kar wani ya taka ya ji ciwo ka ba da sadaka in ji manzon Allah wani ya zo zai ɗaura ko jarkansa ko buhunsa kan abun hawansa sai ka kama masa kuka ɗaura ka yi sadaka irinsu irinsu kamar yadda zan za a gaya mana walau qabaltahu bi kalimatin tayyibatin ko da ka fuskanci dan uwanka musulmi da kalma mai daɗi to sadaka ne ladan sadaka za a rubuta ma mala misali mutum ya sa kaya riga mai kyau ka ce kai ba wani kayan nan sun karɓe ka ba da gatse ba amma ba to yana kayi sadaka ne ka sa akwai masu gatse aiki wane ina ka siyo kayan nan ai wai kuma wai tsabar wai bai yi bane wai ba kai wani ai ani ma hai alkai za ka yi da ida ka saya ni ma zan siyo irin kayan kana kuma ga tsaye ne to ba irin sa ake nufi ba me sa kayan sa ka kai bawon Allah wallahi kayan nan sun yi kaga ka ga mun magana mai dadi to sadaka so yace ma'aiki yace wa bi bashashati wajhi kawai ku haɗu da mutum da sakin fiska sadaka ne ka ga shi ko babu ko kwandala aljihu za ka iya sadaka kuki kam ga sunan kala kala sai dai kaki wal kalimatu tayyibatu sadaqatun ko to irin su irin su ne an tara su a yini to kar ka yadda ba kai irin su irin su da suka kai adadin gabobin ka in kuma bai kai ba an tattara to ana bin ka bashi haka annabi ya faɗa hadisi ne ai in kuma in kuma ba za ka iya yin wancan bai kai kai ta ba da sadaka gurguru da gabobi ba ka yi za ka yi ba a to ai hanyoyi ne mafi sauki kana tafiya za ka ga abu sai ka ga wai ganda na ka ka tsaya ku tutture ne mutane suna ta tuntube da shi maimakon ka samu wani ka buge shi yanda wani ba zai abin nan ba ko kuma wata kusa ne a wata kujera da ake yawan zama kowa ya zo tashi sai feret ta ya gamar riga sai kawai sai ka tashi za ka ga wani sai ya tashi ya ɗauko dutse ko da sai ka ji kop kop kop ya buge ta ta mule sadaka ne tana cutar mutane to ayyukan alkai suna nan birjik amma ina sai mu ji ganda kuma baka san wanne ne Allah zai duba baka sani ba wani ba ya shiga aljanna ba a tafsiri na gani ya shiga aljanna dalilin wai yana rubutu ne ya dongalo abin nan tawada alƙalam ya ga da ya ɗago yana magana haka kafin ya je kai ya yi rubutun uda kuma ya hangi wannan tawada da ya dongalo sai ya zai hau bakin alƙalamin sai ya fara tsotso yana sha uda zai abin nan zai motsa sai ga kudan sai ya shiru ya jira kudan ya sha ya sha san da ya gaje tashi sai ya sake dangwalo wani sai ya rubutu da aka je lahira wannan mutumin hakurin da ya kuda ya sha din nan shi Allah ya karba ayyukansa gaba daya ya bashi aljanna to ina ga masu rena aiki wani ya ga wannan kan ko ban yi ba ba ko bai ayya baka san wanne Allah zai karba ba a cikin ayyukanka muna fata Allah karba mana ayyukanmu kullu hadhihi sadaqatu wa innan duka shubrai ne da sadakoki ne walau an tas'a ma'ahu fi hajatihi qudiyat am aw lam taqdi dan uwanka ne abokinka misali wanda kullu ana ganin ku tare kawai sai yace wane dan Allah da kani wannan nan sai kai da karaka shi to kai kai sadaka kana daidai da wanda yake da kudi ya ba da sadaka alhamdulillah ka raka abokinka kawai wuri wani abu zai yi wani ko zai je shago ya sayo abu ne fa shine ma magana zai je shago ya sayo abu ko zai dauko wani abu don Allah wani raka ne walau an tas'a ma'ahu ko da tafiya kawai kai da abokinka dan uwanka musulmi fi hajati zai je biyan wata bukatar sa ko zai sayo abu a shago ko wani raka ne mana sai kai da ka raka shi kaman ka kire 500 ne ka ba da sadaka malam cikin sauki kuma kaga daga sarar udiyat aw lam tabdi bukatar da kuka je neman ko an samu ko ba a samu ba ai za ka kila zai Allah wani da kani sayan abu a shago sai aka je ba samu ba to ladan ka dai kai ka samu an samu abun da karaka shi neman ko ba a samu ba dai kai dai kai sadaka amma waye zo karaka ne kai baran ce ba ka sauka lafiya ka hana kanka sadaka kullu hadhihi sadaqatu wa inna duka Maulana Shehu Ibrahim, da talaka ya ce sadakoki ne. wa ma tafalu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bi alim sani fa Allah yana sane da shi ba kamar mu bane nan za a yi ma alkhairi yanzu kam yanzu kamanta Allah duk abin da aka yi na alkhairi baya manta fa mujazin alai kuma zai saka akan abin da aka yi aha kutiba alaikum كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji yace to yanzu kuma an an bar wancan babin za a shiga wani babi ko da yake duk suna tafiya tare ne dama a qur'ani kullum ana maganar su tare ne haɗe suke maganar ciyarwa dukiya kenan ko da kuma jihadi yaki kullum tare tare za ka ji su وتجاهدوا في في انفسكم وتجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم kaga tare ake hadawa amwal ka ba da kuɗi ka ba ka ciyar anfus kuma ka je da kanka a kafsa yaki jihadi kuma duka kowanne ma to shine za a bada bayani akan sa yanzu anan Allah ce kutiba alaikumul qital ya ku al'umman musulmi an wajabta yaki akan ku jihadi an wajabta yaki akan ku kuriba kenan kutiba ayi kuriba an farlanta yaki akan ku lil kuffari suwa za ku yaƙa arna amma Allah ya sani wa huwa kurhun lakum ba kwa son yaƙi ba kwa son jihadi Allah ya farlanta amma ya sani ba kwa so kun hatin a ce za a buga zangan yaƙi yanzu za ka ga masu uzuri ya rasulullahi wallahi mahaifiyata ce mata jin daɗi a'a gidana ba kowa Allah ce ƙarya suke Allah ya ga annabi ƙarya suke wai gidansu kaza ƙarya wa ba hiya bi aura ƙarya ne ya rasulullahi in yuriduna illa firara ba abun da suke gudu suke so ni kawai gudu za su tsoro ne to malam ma'anar jihadi ba in ka zo tafiya kai ban kwana da iyalinka to sai Allah ya hada mu wataƙila a lahira imanansa kenan kawai karka ƙara karka rike matarka in nan dai ka ce to wance ka sai Allah ya haɗa mu a lahira in ba mu dawo ba ma'ana ka cire ranka ka ba wa manzon Allah shi ne kawai ai malam da za a jihadi na gaske a ce an kaddamar za a yi yaƙi a nan ne za ka gane ta ainihin muminin gaskiya da gaskiya wanda su ya kallu min alƙali masallacin nan an rufe shi aka ce za a yi rege a tankaɗe wanda zai ba da ran kan nan ba wai ka bayar a cire ma'anan kenan ba wai wasa ba ba ba aka faɗa da baki ba ayya da gaske ka ce na yadda kan nan a fille shi akan manzon Allah akwai babban misali da nake bugawa ina tunawa ina JSS 2 aka wani abu a nan gari ko wani dan uwana wanda a gaban mahaifina muku girma tare shi ya girmar da police ne abu sai muka muka ji ana rikici a cikin gari kawai muka fito sai muka fito kawai nake kawai mu je mu je mu gani kawai mu je an hana yan makaranta ba ka san in za a yi ana wani abu a gari za a killace yan makaranta wallahi zullewa muka yi muka muka zulle kawai muka fito to buka zo a takaice abinda nake so nuna maka cewa zamani yanzu jihadin sai a hankali tarzoma ne fa ba jihadi ba ba yaki ba tarzoma ne aka zo ga wa'innan ga wa'innan anan ana jefe jefe wur wur wur wur ana jefe jefe da duwatsu kaza kaza mun zo ta gidan su malam yusufa akwai wani kolbatin ka wuce gidan su malam yusufa kai arewa kolbatin da zai shiga bambu din nan ga wa'innan ga wa'innan ana ta jefe jefe ba wai da suka gudu wallahi wani na fitowa daga bambu din nan da kuri da baka da yadda da ya auna mutane da aka juya malam duka aka fashe saboda kowa yana ganin shi kadai aka saita duk aka fashe malam mutum ɗaya ya watsa taro gaba ɗaya saboda tsoro wannan wa idan zai je jihadi muka ƙara gaba muka je bakin jibilu ina tuna wannan abu ga wa'annan can kan hawa ga wa'annan ana wanda sai wani ya zo ya rasu Allah ji kansa da rigansa irin na dogaren nan ne ya zo eh, mutane abin nan musulunci ya a baki kawai eh, ga ranar da za a nuna imani eh, amma mutane suna baya baya kowa ya ke ya fito sai an zo an karar da mu gudu gudu gudu yana ta surutu yana ta shiga inda abun yake shi shi da jarumi wallahi yana tafiya a jima kaɗan da wani ya waiya ba zai tafa ma kamar da gudu ya dawo shi jarumin kenan ba ya ya ci to ina ga wanda dama bai yi gaba ba to shi haka haka ya yake tun zamanin manzon Allah malam Allah ne ya fara Allah ya ce wa za unzila suratun in an saukar da wata sura da ta yi maganan yaƙi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ne fa yake faɗi wai wai zai zo wai yau yaushe za a sauko da wata sura ne wanda za ta umurce mu mu yi yaƙi irin irin za a ɗaukalo ɗin nan da an saukar da sura sai ka ga ya rasulullah suna kallon ka kaman wanda ya ga mutuwa eh nazar al-makishi alayhi min al-maut haka qur'ani yake haka zaka ga suna kallon manzon Allah kallo irin wanda kallon wanda ya ga mutuwa ga mutuwa ta zo ɗaukar mutum yadda idon sa za su kankance su firanke Qur'ani ne faɗa yaƙi kenan. Shi yasa a zamanin annabi ‘yan kaɗan ne wadda suke fita jihadi a je a yi ta murjin su ba da rayuwan. Kutiba alaikum alqitalu an wajabta yaki akan ku wa kurhun lakum wato amma kun ki abu ba ku son yaki makruhun abun ki ne lakum a gare ku baban a ɗabi'ar ku ku dan adam yan adam sannan kowa za ka ga yadda yake tattalinsa dan farce ka dan ana yanka farce malam in ya dan shiga ya taba jini jini sai ka ga mutum gaba da yar belle iya zare ta kofi ka haka daba a ɗabi'an dan adam tsoron mutuwa yake li mashaqqati saboda tsananin sa shi yake din lamma aujaba Allahu alaina alaina al-jihad yayin da Allah ya wajabta mana jihadi shakka ala nufusil muslimin hadhihi farida wannan farilla na jihadi sai ya zama yayi tsanani a cikin zukatan mu'minai kowa sai ya ji tsoron wannan wasa an takrahu shay'an kuna kin jihadin an ana cewa ku je ku yi jihadi kuna kin sa ai Allah cewa sai an takrahu shay'an da yawa zaka ki abu amma wa huwa khairul lakum za ku ki abu da yawa amma shine alkhairi a gare ku wannan ba yakin kadai ba kenan da yawa za ka ki abu amma baka sani ba alkhairi ne a gare ka Allah ce wa ase an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum da yawa kuma zaka zaka mana zaka so abu kuma baka sani ba sharri ne a gare ka an san misalin wannan yanzu wai ma'aiki yana faɗi hadin رب نعم في أي نقم رب نعم في أي نقم da yawa za a kulla wa umsa wa mutum ni'imomi a inda idonsa ba ya son gani kuna zaune kawai sai shehin kai ce wane ne ka san yar gidan wane je ka kai magana da ita ka je kai magana da ita za mu je mu magana za ku yi aure akwai wacce fa na gani fa kaza kaza kaza kaza aka matsa ne iyayen ka suka sa baki ba ka so ba ka so ka ka daburce kace kai ba ka so sam baka san wani abu ya hanga ba ko wani ilhami Allah ya masa ko wani abu sai ka nuna kai kuma ba ka so abu aka zo aka yi auren ka tsani matar in ta gaishe ka ma ka kai tsaki ko misali wai nake yi ana nan ana nan ana nan ana nan a hakan dai har kuka haihu sai kuka haifi ɗa sai ɗan ya zama gwamna wata rana in an yi ribas ka tuna lokacin da ake cewa misali ina mana misali da gwamna saboda shi ne mutane hankalinsu zai fi kamawa yanzu yanzu in nake aka ba yi ce ni da wani da shafi gani amma ni nake gwamna ka san ta haifi wani abu ko to idan tuna ma lokacin da ake matsawa ka auro matar nan da za ta haifa ma ɗa gwamna wanda zai amfani al'umma na da ba gida kana ƙinin nan kana tuna ma za ka sai ka daina sai ka daina kanka ka zaki kanka ko ka aibata kanka to da yawa za a nuna ma abu kan ji ba ka son sa amma ba ka sani ba sai alkhairi ya sa bangaren mata din matan aure matar ka can cikin nisa'i ba ka Allah ya ba fa in karin tumunna fa sai an takra ushan fa idan lauki kayan jazira wata na zaune da matanka in ji Allah wata na haka kawai sai ka ji ba ta son ta sai ka ka tsane ta matarka ba ta ka aure sai ka ka tsane ta Allah ya ce kai hakuri kar wannan abin da ya zo ma din kawai ka hau dokin zuci da ta dan yi abu da bai taka kara karya ba ba ta san da ba ga abin da yake ranka ba kawai ka ba ta ranka kar kai gaggawa Allah ya dawo za ka ƙi abu sai Allah ya kusa alkhairi mai yawa ba ka sani ka zo ka ƙi ta ɗin ƙila ka zo ta ta haifa ma mahaddasa alƙur'ani wanda za su sabauta aikin ka bare kai ka aljanna ba su haddan qur'ani da suka yi kai ka aljanna ai ubangi wani gata ya kai wani to wannan ne shine ubangiji yake gaya mana da yawa za ka so abu ba ka sani ba sharri ne da yawa za ka ƙi abu kuma ba ka sani ba akwai alkhairi a ciki limailin nafsi ila shahawati mujibati alaiha saboda karkatar zuciya rai zuwa ga sha'awa wanda take wajab sha'awa sha'awan abubuwan rayuwa wanda ke wajab ta halakar da ita ita rai kullum da mata son abubuwan sha'awa wanda ta samu muya-muya abubuwa su yi aiki ko haka ne wa nufuriha an taklifi ko da kuma takalifi da kuma kin rai na daura masa takalifi abubuwan da shari'a ta daura bawa rai ba ya so shari'a ta daura kan girmama iyaye kan ba da sallah ka buka yi kaza kai kaza ai yawanci in ba sa mutum yi ba dole zai ka sauke farilai ba wai alal manshak ba ba a cikin nishaɗi ba to saboda haka ne shine nan yace kuma wannan abubuwan da takalifi ne wanda Allah ya daura wa mutane din na farillai su ne al-musibatu bi sa'adatiha su ne wanda ke wanda ta samu arzikin ita rai na mutum wala Allah lakum fil qitali in karintumuhu wataƙila a wannan yakin da ake magana in kuka ƙiji kuka zama ba ku son shi ma wataƙila khairan Allah ya kimsa wani alkhairi a ciki amma kai ne ba za ka gane ba yanzu misali an yi yakin kan ya da kashe ka ƙarshe dai kenan ko ina to za ka kashe kai ka tafi aljanna to sai mukaddara kila da baka je yakin ba ka yi mutuwan kan gado ne irin na mata da misali ne yi mana mace tana zuwa jihadi ne shi ne mutuwan ka kenan to sai kai irin wannan mutuwan to in baka cika da imani baka mai kai don baka je aka kashe kan ba ai babu alkhairin shi ake nema lianna fihi imma dhafar wal ganimatu aw shahadatu wal ajr in ka fita yakin in ma dai ayi nasara a samu ganima in ma kuma kai shahada Allah ya biya ka lafiya ta aljanna wa bi tarkihi a cikin barin zuwa jihadi na wa in ahabbtuhu ko da kun so shi to sharra sharri domin da ba don jihadi ba malam da ba mu zauna lafiya ba muna kallon nan yadda muke so mu haɗa sabu ba ma tsoro an gaya ma in ba jihadi aka ba da musulunci zai zauna da jinjin ta gari ba ta kofi wallahi ba zai yi ba zai yiwu ba musulunci ba zai kowa ya karfi a tsoron musulunci ba ko musulmai in ba da jihadi ba har kwanan nan mai ani da shi Usmanu ba sun yi ba ya zaunar da mu muke yin ibada yadda muke so ba ya ta fihin fihin zulna domin rashin jihadi ne akwai kaskanci ga al'ummar musulmi warfaq da talauci wa hirmanul adl da kuma haramta lada wallahu ya'lamu shi Allah ya san komai da komai ya san ma huwa khairul lakum menene yafi alkhairi gare ku wa antum la ta'lamun ko kuma ba ku sani ba fa bajiru ila ma ya'murukum bihi kawai ku dai abin da nake roƙon ku nake kiran ku gaggauta in shi Ibrahim zuwa ga aikata abin da Allah ubangiji ku ya umurce ku da shi wannan shine karshen tafsirin wannan ayoyi sai kuma gobe insha Allah amma kafin mu yi addu'a zan roƙi al'umma mai addu'a ga wadda bawan Allah da ya mana hidima na mota wadda jiya bamu samu yin karatu ba kamar yadda aka sani an yi damu na faɗawa na kusa su sanarwa mutane shi ya sa ba samu aka yi yin addu'a wannan mazauni mai albarka ba muna fata Allah ko ya saka masa da alkhairi ya ce ya bamu wannan motar ne sadakatin jariya ga mahaifansa babansa da mamarsa to muna fata Allah ya kikan su da rahama Allah ya sada su da manzon Allah Allah ya sada su da manzon Allah shi kuma abin duk da ya sa a gaba Allah ya sa ya yi nasara ko menene duniyar da ya duniyar da ya kika mu saboda mutum ne wanda ko ba ka son shi mukaddara ma mukaddara bisa takaddiri ba ka son shi ka san yana yin alkhairi duniya tana gani saboda ka Allah ya saka masa alkhairi muna muna sanarwar duniya farin cikin da murnan da wannan abin alkhairi da ya mana wanda zai sauwake mana lamuran gudanar da lamuran addini tun da da ba sai dai a nemi shakan mota misali in za a yi abu to yanzu kuma mai kawai za a zuka kaga kuma alhamdulillah kenan an samu ci gaba matukar gaske Allah ya saka masa da kai Allah ya saka masa da kai marasa lafiya da gida da asibiti Allah ya fara lafiya masu juna biyu kuma a cikin mace kun lafiya ɗan kasuwa da ke cikin mu ya Allah muna roƙonka ka sa albarka a harkar kasuwanci su ka kasuwanci kasuwanci su Allah muna roƙonka wanda suka suke kiwo a cikin mu Allah ka sa albarka a wannan kiwon su barkatun da ba su da ba wani ya Allah muna roƙonka tsananin da ke damu wannan ƙasa da kuma wato rashin tsaro Allah ka kawar mana da shi don mutuncin manzon Allah don wannan wata da muke ya Allah ka kawar mana da wannan rashin tsaro da ke damu mana kasa ko kuma wasu sassa na wannan kasa barka sai na wasu lafi ma sallam lokaci ne na yin addu'o'i da kuma karban su shi yasa muke maimaitawa in an samu irin ko ina ana yi ne to sai ka ga ubangiji ya tausaya mana ya yaye mana wannan abubuwa da suke damu Allah muna roƙonka masu neman ilimi a cikin mu Allah ba su yawa mai amfani da amfani da al'umma mai zuwa Allah sun ba su alaihi kowa hanyar da yake neman rufin asirin iyalansa Allah ka sa albarka Allah ka ƙara albarka dukkan rayuwar da ba ya rabbi ya rabbi ya rabbi samad fa kuma bi tsamani ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi zawiya muna da za mu je godiya gobe to shi tafi shanu to ina sanar mana sai mu ina ga abin da zai fi tunda gidan alhaji suyuji yana kusa da wurin to sai mu haɗa wurin an gane mun samu appointment na ganin sa da ta yan zawiya musamman kenan da kuma wasu daga cikin wanda za mu nema a cikin dattawa wanda za mu bi a yi godiyar tare da ya mu haɗa gidan alhaji suyuji karfe misali mu din kam ba wai don sun ba mu biyar ne to amma mu haɗu irin saura kwata idan mu masu saura kwata biyar din kan ya cika ko mai wannan shi ne kuma zai kyau kowa ya sa an kodin sa ina ba da shawarin haka اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم